أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a dara asabar a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin saidin mursal kama wace yau muna hudu ga watan jimadar akhira hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 443 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu miladiya ɗaya ga wata miladiya na da miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata idan ban mance ba mun tsaya akan hadisin abdullahi dan umar mun karanci hadisin mu'az haka ne ko mun sa kan hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu ko hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As qala al-muslim man salima al-muslimuna bil lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu haka ne ko idan za mu tashi akan halau hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As قال وعنه قال قال المؤلف رحمه الله وعنه يا نهن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وان يرضى الله تقار تبتا غريش قال يجي كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي ابو ثقل نوي anan kuma ana nihin dukiya ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة wanda yake kulawa da wannan bangare na ganima ko kaya ana ce mashi kirkiratu famata wannan mutum sai mutu وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار zala sallallahu alaihi wasallam yayi mai hukunci da cewa wannan mutum iya cikin wuta da zahabu yanzu na ilai mutane suka tafi suna binciken shi suna dubawa fa wajadu aba'atan qad ghallaha suka samu wata aba'a aba'a riga wanda ake yahawa daga baya bayan an sa kaya da sa galiban zamu ga limamai suna sanya ta take cewa aba'a ya ɓoye ta ya ɗauka ya maida ta shiga bana a raba ganima to wannan sababin ɗaukar abin da bai kai ya kawo ba na haƙƙin al'umma na mayaka na ganima sai kai shi shiga wuta rawahu bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi wa ana abi bakra Nufai bin al-Harith an samu wannan hadisi daga Abu Bakra wanda sunan shi Nufai dan Harith wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi qala inna zamana qad istadara كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض lalle zamani ya kewayo kamar yadda Allah maɗaukaki ya halicci ranar da Allah ya halicci tun ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai inan zamani shi dai zamani ne bai a canzawa abinda ke canzawa abinda mutane suka canza cikin zamani so tari za ka ji mutane suna ce ai wannan zamani kaza ai wannan zamani kaza a'a zamani iya nan yadda yake abinda yake canzawa mutane su suke canza abinda yake cikin zamani as-sanatu 12 shahra zala sallallahu alaihi wasallam ya ce shekara wata 12 ne minha arba'atun hurum cikin wannan shekara wata goma sha biyu akwai hudu wanda suka zamantu watanni ne na haramcin yaƙi a cikinsu kina haramun ne wani yawa wani ta'addanci domin watanni ne wanda ake aikin hajji da umra a cikinsu to sai Allah maɗaukaki da hikimar shi ya haramta yin yaƙi a ciki a fara yaƙi ya haramta wannan saboda mutane su samu lamani da kwanciyar hankalin da za su je su sabke farilla ta hajji. Salasatun mutawaliyatun wata guda uku daga cikin wannan wata guda hudu suna bin juna a jere suke da juna. Su ne Zulƙa'ada wa Zulhijja wal Muharram. watan zulqa'ada da watan zulhijja da watan al-muharram wannan ajiyar suke guda uku wa rajab mudar mudar kuma da watan rajab wanda ake ce mishi rajab na qabilar mudar alladhi baina jumada wa sha'ban wa sha'ban wanda yake tsakanin watan jumada al-akhira wannan wata da muke da shi tsakanin shi da sha'ban ana ce mishi rajab mudar kuma a tun lokacin jahiliya ma suna yin umra cikin wannan watanni hallau guda uku suna yin ayyukan hajji nam qala ayyu shahrin hadha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai dubaban sahabbai wanda suka halarci hajjatul wada ranar layya yawmun nahar ya ce musu wannan wani wata ne wannan ƙulna Allahu wa rasuluhu alam zala sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su ne saboda tambaya ce ba ta neman amsa ba ta jawo hankalin mutum domin kowa ya san wannan wata ne wani wata ne wannan a ciki ake ciki zulhijja ne ake ciki amma manzala sallallahu alaihi wasallama saboda ya jayo hankalinsu ya halarto da zukatansu ya gaya musu abin da ya zama to mai muhimmanci ne sai ya tambaye su wannan tambaya kulna Allah wa rasuluhu a'lam muka ce ai Allah da manzo su ne mafi sani kuma wannan sun ba da amsa ne saboda a tunaninsu manzala sallallahu alaihi wasallama zai faɗi wani sunan wannan wata ba wannan ba tunda wannan dai sananne ne ina irin wannan tambaya in ta zo kamar tambaya ce wadda kowa ya sani amma in an ma ita ke na akwai wata munha daban ba wannan munha ba ta farko kuma na akwai mas'ala kan mutum ya ce Allahu wa rasuluhu alam duk abin da ya zama to shari'a ne ka samu ka ce Allahu wa rasuluhu alam domin babu abin da ya koyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na shari'ar da Allah madaukake ya bashi amma kuma abin da ya shahi gaibi to ba wanda ya sani sai Allah sai dai ka ce Allahu a'lam da abin da ya zama to gaibi ne to ba wanda ya san shi sai Allah madaukaki sai kuma abin da Allah madaukaki ya tsinkaya wa manzannin shi na gaibi kuma idan ya tsinkaya musu ya huta daga cikin gaibi ya ya koma babi na labari قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه سمك يشلو مككالي من يتمان مزع الله صلى الله عليه وسلم زي أنبتشونا وتا دون سنة ba da sunan da aka sani ba qala alaysa zulhijja yanzu wannan wata ba watan zulhijja bane ba qulna bala muka ce haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake ba da amsa da abin da ya zamanto tabbatacce ne in an tambaye ka abin da ya zamanto haka nan ne kuma kai ka san haka nan ne baka ce na'am sai dai ka ce bala tabbata haka nan ne shi yasa ce alaysa zalhijja ba watan zalhijja bane ba suka ce ba na'am sai suka ce bala domin abu ne sananne haka nan ne qala fa ayyu baladin hadha wannan wani gari ne shi kuma ƙulna Allah wa rasuluhu alam aka ce Allah da manzan shi su ne mafi sani fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi haka muka yi shiru muka kyale sai da muka yi tamanin cewa zala sallallahu alaihi wasallama zai ambaci wannan gari da wani suna daban ba sunan shi ba qala alaysa albaldata ya ce ashe wannan ba makka ba ce ba domin makka na daga cikin sunayen makka albalda baldatu ƙulna bala muka ce haka ne ne manzala sallallahu alaihi wasallam kala fa ayyu yawmin hadha wannan wace rana ce ranar layya goma ga watan zulhijja ƙulna allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzon shi sune mafi sani sakata hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi hakanan ya kyale har sai da muka yi zaton cewa zai kirayi wannan gari da wani suna daban ba sunan shi ba zai kirayi wannan rana afwan da wani suna ba sunanta ba kala alaysa yawman nahar ba ranar layya bace ba ranar suke rakumi da yanka dabobi kulna bala suka ce haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha yace to ku sani lalle jinanunku haramun ne zub da jini sawa'un da kisa ne ko da raunin nasuwa ko da karyawa haramun ne dai ba ta abin da shari'a ta yi umarni ba da ɓangaren kisas wa amwalakum haka dukiyoyinku ku ci dukiyoyin junanku akan zalunci da munawuci da yaudara haramun ne da kwace haramun ne wa aradakum haka nan mutuncinku ku zubdawa junanku mutunci haramu zubda mutunci ya kumshi yi wa mutum kazafi akan abin da bai yi ba ka ce yayi ka mushi ƙarya ko ka zage shi ko ka yi da shi ko kuma ka tuhume shi da luwadi ko kuma ka yi zina da matan wani ko ɗiyar wani ko ka yi luwadi da ɗan wani ko ka yi duk abin da ya zamanto ya kumshi zub da zumunci mutunci to wannan ya shiga ciki alaikum haramun haramun ne akan ku lura abubuwan nan guda uku da su ne rayuwar dan adam take dogaro da shi jini abin da ya shahirai da lahiya sannan dukiya sannan mutunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dunkule ya zamanto wannan abu idan aka kiyaye shi to rayuwa ce za a yi rayuwa ta jin daɗi ka hurmati yawmikum hadha kama haramcin wannan ta rana ta ku ko alhurma wannan rana ta ku fi baladikum hadha a wannan gari naku na makka fi shaharikum hadha a wannan wata naku watan dhulhijja وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم kuma da sannu za ku game da ubangijinku ranar kiyama ya tambaye ku game da ayyukan domin kowa Allah madaukake sai ya tambaye shi ba tare da tarjumanu ba dan tamfare shi kowa game da aikin shi Allah sai ya tambaye shi ala ku saurara fala tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqab ba'd ka shedunku ku saurara ka shedunku kakku koma bayana bayan mutuwa ta ku kasance kafirai wanda za, za ku yi bugon kuna sare wuyan junanku wannan kuma ana nufin alkufur duna, duna kufur kafircin da ba kafirci ba ne ba sai dai ya kai matsayin a ambace shi kafirci saboda girman zunubin shi tunda ta Allah madaukaki ta wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ko iqtatalu yace fa aslihu sun kashe juna in suna yaki suna kashe juna kuma su sai Allah madaukaki ya ambace su minal mu'minina mu'minai nan sai aka gane a nan kisan da ake ni kafircin ba kafirci ba wanda ya fitar da mutum daga da'ira ta musulunci ta imani Nam, ala liyuballiga shahidul ga'iba, ku saurara, wanda ya halarci wannan taro da wannan bayani, to ya isas ga wanda bayyana, bai zo ba. Isa manzala sallallahu Alaihi sallama yawa mutumin da zai shi wani abu daga manza Allah sallallahu Alaihi sallama ya bayyana shi, ya isas ga wanda bai ji ba kamar yadda ya ji. ba tare da daɗi ba ko ba tare da rigi ba. Nadara Allah mura'an sami'a makalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Allah ya haskaka huskar wanda zai ji wani abu da gare ni ya bada shi ya faɗe shi kamar yadda na faɗi. Nam, nan ma manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da isas daga gare shi abin da aka shi ya zuwa wanda bai ji ba wannan babi ne na da'awa duk abin da ka sani a musulunci ya yi umarni da shi to ka san shi sani na takame mai kokari ka sanar da wanda bai sani ba wannan wajibi ne a kanka allahumma sai in wasu wanda masu kokarin su isa in sun isa adadinsu ya kai sun wadatu to wannan sai zamanto ka zunubi ya sabka a kanka amma ba haka ba asali dole ne Allah ya umarci muminai su isas da saƙo na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama ga sauran ƴan uwansu musulmi qala fala'alla ba'du man yablughuhu an yakuna aw'a lahu min ba'd man sami'a mai yuwa wanda labari yake kai mishi ya kasance shine mafi fahimta da ganewa lahu min ba'd daga wasu shashe man sami'ahu ga wanda ya shi wani lokaci mutum zai zo ka bashi labari ya fahimce shi yadda yadda ka fahimta sun makala ala ku saurara hal ballagtu na isas da wannan sako na Allah ala hal ballagtu ku saurara na isas da wannan sako kulna na'am muka ce haka na ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka isas da sakon da Allah madaukake yau marce ka da shi qala allahumma shahad Allah madaukake to ka shaida nan duk abin da ya zamanto alkhairi ne ga al'umman musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya ga wa al'umma shi da sai da ya umarce su da shi da abin da ya zamanto sharri ne ga al'ummar musulmi sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya razanar da su da shi ya musu kashe da shi kuma bayan haka da abin da ka gani kuma bayan haka to ba addini bane muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa ana bi umama yas bin tha'lab al-harithi radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abi umama iyas dan sa'lab al-harithi wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi dan kabil al-harith anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle manzo Allah wanda tsirayan Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yace man iqta'a man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar dukkan wanda ya kwaci haƙƙin wani mutum musulmi dan uwan shi bi yaminihi da rantsuwar shi ta ƙarya kuma abin da yake wakana a wannan zamani na mutum ne za ka ba shi aron gona ko gida ko aron wani abu ko amshi ajiyemin da ya buga ya lalata abin sai zo ya kama rantsuwa da a ta yi shari'a har sai ya yi ƙura'ani a ba shi ƙura'ani ya yi ƙura'ani saboda cin haƙƙi cin amana kuma zala sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wanda ya yanki haƙƙin wani ɗan uwanshi musulmi da rantsuwa ta ƙarya faqad aujaba Allahu lahun nar Allah ya wajabta mushi wuta dan uwa al'amari na haƙƙi ba karami bane dukkan abinda mutum zai yi kokari yayi kokarin kai ya gamu da Allah da haƙƙin wani al'amari na Allah tsakaninka da Allah in dai ba shirka bane to ana kyautata zan Allah maɗaukaki mai rahama ne yalwar shi rahama shi ta yalwaci komi da gafarta ma kuma Allah ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kai fata daga cikin cikin wanda mashi'a Allah maɗaukaki ta tabbata ya ma ya musu gafara amma kaga haƙƙin wani to abu ne mai hadari na'am قال وحرم عليهم الجنة كما wannan min babu tawkid ne wanda aka wajabtan mushi wuta nan babu shiga aljanna faqala rajul sai wani sahabi yace wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ko da dai wani abu ne dan kankane wanda bai taka kara ya karya ba haƙƙi ne sai dai dan karame ne قال وإن كان وإن قضيبا من عراق كودا دي wannan dan guntun icce ne na aswaki odo arak wannan dan iccen nan na wanda ake aswaki da shi to koda dai shine gwalgwadar shi ruba kaga iccen aswaki bai taka kara karya ba tsawon shi ya ne biyu ko koda shine kuma aswaki ai ba wani abu bane ba shi yasa nan sahabi ya ce wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ko da wani abu ne dan kadan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana qadiban min araqib ka duba kaga yanzu yanda mutane suke zaluntar mutane suke kwashe musu dukiya su yi rubuta ciki da dukiyoyin mutane mutum ya tara dukiyar da ko a mahalki ba ta kare ba kan ya mutu ya bar mutane da yunwa da kishirwa da rashin lahiya da mugun talauci نعم رواه مسلم امام مسلم افتدى وانا حديث وانا عدي بن عميرة رضي الله عنه انسى مونا حديثي دقى عدي بن عميرة وان يرضى الله تكار تبتا قريش قالج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زالا وان سيرا الله دا منشن شي سكار تبتا قريش ناتشيوا من استعملناه منكم على عمل dukkan wanda muka sanya shi ma'aikaci akan wani aiki idan mun ɗauke shi ma'aikaci akan wani aiki fakatamana mihyatan fama fauqaha ya ɓoye mu allura daidai allura da abin da ya sama allura duba kenan kana gululan yati bihi yawmal qiyamah to ne ya zamanto gululi ne sata ce kamar ta ganima hukumcin shi sata ta ganima gabanin arabata zai zo da ita ranar kiyama faƙama ilaihi rajulun aswadun min al'ansar wani mutum baki daga mutanen madina sai tashi zuwa wajen mazala sallallahu alaihi wasallam ka an ne an zuru ilai kai ka ce yanzu a wannan magana da nake ina kallon shi ya tashi ya nihi manzala sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah aqbil anni amalaka zala sallallahu alaihi wasallam rabana da aikinka aikin da aka sa ne a sabke min nauyin shi kala malak zala sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ya same ka ne kala sami'tuka taqulu kaza wa kaza zala sallallahu alaihi wasallam naji kana faɗin kaza da kaza dukkan wanda muka sanya shi wani aiki ya saci ko ya dauki daidai da allura da abin da yi sama da allura ya yi allura zai zo da shi gobe kiyama kala wa ana aqulu al'an saurara yanzu hallau zan ƙara faɗin shi manista amalnahu ala amalin falyaji bi kalilihi wa kafiri dukkan wanda muka sanya shi wani aiki to ya zo da ƙaramkin shi da yawan shi ko menene shi kai ya rage ya zo da shi fama utiya minhu akhadha wa man nuhiya anhu intaha abinda aka bashi daga wannan shikenan sai ya dauka kuma abinda aka hana shi ya hanu yayi hakuri rawahu muslim yanzu su tari mutane suna gogormaya da rayukansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu saboda a dora su kan wani aiki su zalunci kuma da yake tarbiyyar al'ummar musulmi ta lalace farko dangi da amannai za su su yi kama barka ka samu matsayi wanda za ka tara dukiya ba a kan gaskiya ba maimakon su ma kuka ka shiga cikin wani yanayi wanda in ba Allah maɗaukaki da rahama shi ya ma rahama ba ka halaka abin mutumin da yake neman mulki da dukiya mai kake tamani jama'a adalci mulki sai yi idan ya sayi ko duk wanda ya sayi abu ai kasuwanci ne zai sai ya ci riba Allah musta'an Allah ka kyauta ya قال رواه مسلم امام مسلم افتدى عن حديث وعن عمرو بن الخطاب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Umar dan Khattab wanda ya Allah ta kara tabbata gare shi college lamma kana yawm Khaybar sadda ya kasance ranar yakin haibar aqbala nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama faqalu wasu ettawaga daga mutum uku zuwa tara daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo wajen shi faqalu sai suka ce fulanun shahid aiwa ne yayi shahada ya mutu shahidi na mutumin da ya mutu cikakken mutumin da ya mutu a hili na murzu saboda daukakar da addinin Allah madaukaki wa fulanun shahid wa na ma shahidi ne nam hatta marru ala rajulin har sai da suka zo wajen wani mutum faqalu fulanun shahid wa na ma shahidi ne faqala nabi sallallahu alaihi wasallama kalla Azala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a al'amarin ba haka bane inni ra'aytuhu fi nar bi burdatin ghallaha aw aba'atin ni na ganshi a cikin wuta dalilin abi sababi fi wannan sababiya ce da sababin wata burda riga ko bargo ghallaha da yayi munahucin ta ya dauke ta kahin araba awa aba'atun ko aba duba ka gani hadari ne babba mutum ya saci wani abin da ya zama tuna al'umma duba ka ga darajar yaki matsayin gumurzu shahada amma wannan sata da ta yi da ya yi sai ya warware mishi wannan matsayi na shahada nan ba za a ambace shi ba shahidi wa'ancan mazala sallallahu alaihi wasallama da yi sun ce wani shahidi ne ya kyale su wancan ma wani shahidi ne ya kyale da aka zo wajen wanda ba shahidin ba sai zamanto mazala sallallahu gashi wa ya mutu a hilin yaki amma saboda satar wannan da yi ta dauke mishi wannan daraja na shahada وعن أبي قتادة الحارثي بن ربيعي an samu wani hadisi daga bi kata da harifi da rabi'i wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda daga manzo Allah wanda tsirayen Allah da mucin shi ƙara tabbata gare shi annahu qama fihim wata rana ya tashi ya tsaya a cikin su fa zakara lahum ya ambata musu ya tunatar da su annal jihad fi sabilillah cewa jihadi saboda ɗaukakar da addinin Allah wal imana billah da yin imani cikakken imani da Allah afdalul amal suna da cikin wanda suka zama dukkan cikin ayyuka su ne mafifita imani da Allah da shahadi saboda ɗaukakar da tafarkin Allah madaukaki fa qama rajulun sai wani musahabi ya tashi fa qala yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in qutiltu fi sabilillah ba ni labari idan an kashe ni a hili na daga saboda daukakar da addinin Allah to kaffaru anni khataayaya za a kankare min zunubaina fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi eh in qutilta fi sabilillah in hadde an kashe ka da niyya kayi ne saboda ɗaukakar da addinin Allah madaukaki ba kai ba don riya ba kai ba don a ce ma mai ƙoƙari ne ba kai ba don kare wata ƙabilarka a kan zalunci da ta yi kayi ne kawai don Allah wannan Allah madaukaki zai kankare ma zunubanka kuma hadisi ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam na cewa jihadi na kankarar da dukkan zunubi sai kawai bashi shahada tana kankarar da dukkan wani abu sai bashi duba kaga hadarin bashi na'am qala fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun kuma hallo kana mai hakuri muhtasabun muhtasibun kuma kana mai neman lada kai ne dan Allah ba dan wani abu ba ba dan dukiya ba ba dan ayaba ka ba ba dan ganima ba kai dan Allah ne muqbilun ghairu mudbir kuma mai fuskanta ne ba kafiri ya rubuto ka ba ka tsere da gudu a'a kawai ka sa gaba yana sara kana sara ha aka kashe ka Allahumma sai dai in dubara ce ta yaƙi, ka sha baya ka gyara saboda ka kai farmaki. Amma a ce an biyo ka katsiri a sun makala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama, kai fakulta, zala sallallahu Alaihi wasallama halin sake tambayi wannan sahabi, mi ka ce? Kala a ra'aita in ƙutiltu fi sabi lillah, zala sallallahu Alaihi wasallama ba ni labari. idan an kashe ne saboda ɗaukakar da tafarkinka Allah maɗaukaki a tukaffaru anni sai khatayaya za a kankare min zunubaina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa anta sabirun muhtasib kana mai hakuri a halin kana mai hakuri da neman lada muqbilun ghairu mudbir wanda ka san gaba ba wanda ya juya baya ya tsere ba illa daina sai kawai bashi gani kun gani ko sai bashi fa inna jibrila alaihi salam domin jibril wanda tsira Allah da mu ce tsara tabbata gare shi kana qala li zalika jibril ya ga mu wannan idan mutum bashi inda ba larura ba to mutum ya kiyaye bashi kuma ya dauke shi ta kokarin ganin ya biya in ya mutu a haka nan da niyyar biya Allah maɗaukaki zai biya mashi kuma ya mutu ne don zalunci daman don ya ci dukiyar mutane to shi kenan gobe kiyama sai ya biya mutane kuma kai da bashi akan abin da na banza da wuri alatu na duniya zaman to bashin da zai ɗauka na abu ne na larura na rayuwa na ci da sha ba abin da ya zamanto ba abu na alatu na jin daɗi kawai Nam, kenan mun ga kenan shahada mutum ba a ce mai shahidi sai in ya zamanto ya yi don Allah ne shi yasa akwai haɗari da mutum ya mutu a wani gumurzu saboda kare wani abu a ce a wani ma ya yi shahada hukumci akan cewa wani shahidi ne da da haɗari domin baka san ba yanayin da ya mutu ya mutu ne ya yi shahada ne da niyyar dan Allah ya yi ko da wata manuha ya mutu ne saboda a ce mai kokari ne ko a ya mutu ne bayan ya yi sata ko menene a baka sani ba sai dai ka ce wanda ya mutu a hilin daga shahidi ne baka ce wani ba yanzu kuma wannan al'amari hukuncin shi na ga Allah maɗaukaki رواه مسلم امام مسلم يفتد ولا حديث وانا ابي هريره رضي الله عنه an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala shi lalle manzo Allah wanda tsira ya Allah da mun ci kara tabbata a gare shi atadruna min al man al muflis kun san wane ne muflis wanda kare arziki ta same shi قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع wanda karaya arziki ta same shi shine wanda baya da dirhami baya da kaya baya da komi ba sifa ba naira kuma ba ka kayan saida shi kuma da mutum ne mai dukiya an san shi mutum ne mai dukiya yanzu karaya arziki ta same shi baya da komi faƙala wannan su hakanan ne a muflisi a duniya hakanan ne wanda da iya da wani abin hannun shi yanzu babu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su da haƙiƙa ta muflisi wanda tabbat in wannan ta same shi to ya zama to tababbe qala al muflisu innal muflisa من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي قد قبل أن يقضي عليه على ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار زال صلى الله عليه وسلم yace tabbat lalle muflisi daga cikin al'ummata shine wanda zai zo ranar kiyama da sallah an bincika sallar shi sallar shi tayi ga ladan sallah wa siyamin yayi azumi Allah ya karba ga ladan azumi wa zakatin ya hudda zakar dukiyar shi ga ladanta wa ya ati sai dai kash zai zo wa kad shatama hada ya zagi wancan ya baci wancan wa qadhafa hada ya wa wancan kiran ƙarya abinda bai bai ce yayi wa akala mala hada ya ci dukiyar wancan da zalunci da yaudara da munawuci da cin amana wa safaka dama hada ya zubda jinin wancan da kisa ko da raunanawa wa daraba hadha ya bugi wancan duba mu gani dukkan wannan abubuwa na da alaka da mene da haƙƙin dan adam ba kai gaba haƙƙin Allah madaukaki fa yuta hadha min hasanati sai a ba wancan daga ladan shi ka zo da sallah da azumi da zakka da hajji da dukkan wani abin da ya zamanto biyayya ne ga Allah ga lada sai a ɗauko ladan shi a ba wancan wanda ya buga ko ya zalunta ko ya zaga ko ya zubda mai jini ko ya ci duke shi wa hadha min hasanati shi ma wancan a biya shi zaluncin da ya mai ta dukiya ne na menene a doko lada a bashi fa in faniyat hasanatuhu idan ladaddakin shi suka kare an biya mutane domin ranar kiyama babu dirhami babu sefa ba dolar ba ero ba komi kasuwancin mutane shine lada da zunubi ina abin sai da sai da abin masanya idan ladar da kinshi sun kare an biya mutane kuma ga sauran mutane suna jira a ba su haƙƙinsu to ukhidha min khataayahum sai a dauko daga zunuban su faturihat alaihi sai a lafta mishi zunuban su thumma turiha fi nar sannan a jefa shi wuta ina abu ne wanda ya zamanto da kamar yadda bayani ya gabata hattara mutum ya taitayi kanshi ya kiyaye zalunta bayan Allah madaukaki rawahu muslim wannan hadisi ba muslim ya fitar da shi wa nabi wa an wa an ummi salama radiyallahu anha an samu wannan hadisi daga ummi salama wadda da Allah ta kara tabbata a gare ta ummul mu'minin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tace lalle manzo Allah wanda tsira Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi innama ana basharu ku sani lalle ne mutum ne abubuwan da suke bujurowa mutane suna bujuro mu na abin da ya shahi mantuwa da rashin lahiya da abin da ya kama da haka ni ba mala'ika ba ne ba ko ba Allah ba ne ba innama ana basharu ni mutum ne tabbat sai dai mutum ne ba kama kowa ba domin ya kasance hiyayyen al'umma gaba daya zababban al'umma gaba ɗaya shi sa Allah maɗaukaki ya bashi abinda bai ba wani ba wa innakum taqtasimuna ilai ku kuma kuna zuwa alƙalanci zuwa garin ku yi rigima ku je neman hukunci muku hukunci wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd mai yiwuwa shashenku ya kasance ya yi wani daga cikinku ya yi wani iya magana da kare haƙƙin shi da magana a san wani iya da gaskiya Allah bai bashi fasaha ba wadda zai yi bayani alƙali ya gane amma wani gashi baya da gaskiya amma mu ya iya magana in ya laulayo magana ba yanda za a aikace ba gaskiya ba ce ba shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku saurara mai yiwa na iya kasancewa wani daga cikin ku yayi wani iya magana ya kawo hujjar shi fa aqdi lahu bi nahwi ma asma'u ummai hukunci da kwatamcin abin da naji daga gare shi na wannan na mana nuni mene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba sai abin da ya bayyana inda ya san gaibi da masu ƙara sun zo sai ce kai ne mai gaskiya wancan kai baka da gaskiya amma ga bayanin da yi zan saurare ku ne in ji hujja kowa kuma zan yi hukunci da daidai zahiran abin da na ji don saboda ban san gaibi ba ban san abin da yake cikin zukata ba faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi dukkan wanda na mai hukunci da haƙƙin wani dan uwan shi ya san ba haƙƙin shi bane na bashi haƙƙin dan uwan shi fa inna ma aqta'u lahu qita'atan minan nar to sani fa ba abin da na yanka mai sai wani yanki na wuta rawahu bukhari muttafaqun alayhi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi alhana bi ma'ana ai a'lama ya yi sani ko afsaha ya yi fusaha ya yi iya magana bayani wani ibn umar radiyallahu anhuma an samu na hadisi daga abdullahi da umar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lan yazala almu'minu fi fushatin min dini mu'mini bayya gushewa iya cikin wata yalwa ta addinin shi iya cikin da'ira da yalwa ta addinin shi malamin su bi daman harama inda bai zubda jini ba wanda ya zama to Allah ya haramta a zubda shi da kisa da zalunci rawahul bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi wa an khawlata binti amir al-ansariya an samu wannan hadisi daga khawla da ya amir mutumniyar madina wa hiya imra'atun imra'atu hamza radiyallahu anha ita ce mata Hamza wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wa anha haka nan yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta qala ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi na cewa inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq sanin cewa ko wasu mutane wasu mazaje wanda suke kutsawa a cikin dukiya Allah ba tare da haƙƙi ba da gaskiya walahumun naru yawmal qiyamah to wannan mutane suna da wuta a ranar kiyama ina ga wannan hadisi ya zo ƙarshen babi abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana kuma Allah madaukake ya ba mu ikon aikata abinda muka ji subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk